الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج بل للإكراد من للإعراب أنا كوشي وهذا غوتا مغانا أتي غوتا مغانا شيني مانا بل داما kafirai dai kazzabu bil haqqi sun ƙaryata gaskiya ita ce alqur'ani alqur'ani lamma ja'ahum yayin da gaskiya nan ta zo musu ba su yadda da ita ba fahimtu kafirai fi sha'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wal qur'ani a cikin lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam da lamarin qur'ani yanda suke fi amrin suna cikin wani lamari marijin mai mai rikitarwa ma'ana suna cikin wani abu wanda zai dinga wanda zai girgiza su yana musu yana musu rawa a zuciyarsu ma'ana sun kasa tsayawa akan abu ɗaya da qur'ani da manzo Allah sallama duka qalu wani lokaci su ce maraka wani lokaci su ce sahirun manzo Allah mai sihiri ne wa sihirun su ce qur'ani ma sihiri ne wa maraka wani lokaci su ce sha'irun manzo Allah mawaki ne wa shi'irun qur'ani ko waka ne wa maraka wani lokaci ko su ce kahirun ai boka ne wakahanatun alƙur'anin da ya zo da shi kuma bokanci ne to sun kasa tsayawa kan abu ɗaya walid ibn mungira sun taba tura shi ko kuma shi da kansa ya je ya ji manzo Allah sallallahu yana karanta qur'ani da ya je ya same su sai ce musu suka ce ya kaje kajiyo abinda Muhammadu yake fada sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji to kai mai ka fahimta ya ce gaskiya maganar waka ƙarya ne abinda Muhammad ya karanta ba waka ba ya ce waka duk waka na karanta ta na iya ta na santa maganar sihiri kuma shi ma ƙarya ne domin na san sihiri na san masu sihiri na san komai batun bokanci ƙarya ne na san bokaye na san yadda suke duk wannan abinda Muhammad yake faɗa ya saba musu sai suka ce to shi kenan ya yaudare ka kenan kai ma ya mallake ka sai ya shiru ya shiru shine Allah yake cewa fa kutila kai fa qaddar thumma kutila kai fa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wa istakbar fa qala in hadha illa sirrun yusar yayi shiru yayi shiru yace kai yayi ta tunanin me zai faɗa waɗannan wanda ya rushe dama da su ake bata karatun. To, su kuma dama ya riga ce ya san su. Sai ya dawo shi kai, siri ne kawai. Eh, saboda haka siri ne. To, shi ne a faramin su da sama.
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أفلم ينظروا تو كافرة باسا لورانة باسا غنينة بيويونهم ده إذا ننتو متبرين في لورا في قولهم ده هنكولانسو إن أنكروا الباسا يعين ده سكي إنكاري سكي باب تاشن قيامة to in sun ce ba tashin kiyama ba su yadda ba in an mutu ba a tashi to su duba da ila sama'i su duba sama mana kokon tana sama da su tana birbikin su su duba waye ne ya taba irin wannan gini na sama mutum ya zo ya gina abu kawai a ce maka kai dakin a sama babu fila a ƙasa babu ginin da zai tara wannan wannan wannan dakin din a ina dakin din zai zauna babu tun da dai Allah ya je ya gina samansa ba wanda ya ga wata fila daga ƙasa ta je ta riko saman kuma saman tana nan shekara da shekaru ba taɓa faduwa ba in aka yi dakin ma in yi shekaru kaza masana gini sai zo su ce wannan wajen ya kamata a rushe shi in ba a rushe shi ba nan gaba zai rushe kan mutane to kaga kenan in ma aka sa filorin aka yi waye in dai abu na mutane ne to akwai yana da ka'ida yana da iyaka yana da lokacin da zai kare amma saman nan tun da aka yi ta kafin a yalitta kowa ya tashi ya samu sama har yau ba ta taba zagewa ba ba ta taba kura ba ba abin da ya taba samun ta tana lafiya lau wannan bai ishe su wa'azi ba kai fa bane na haya na gina sama in ji Allah wa zayyana haya na kawa ta sama na dauki na dauki taurari na zuba na dauki wata na kai na dauki rana na kai ga haske komai dan sashi a saman nan wa ma laha min furujin alhali babu wani wata fila babu wani abu bincikin da ya rike sama man kalaka hazihi samaa bila amadin ko bila umudin wanda ya halici wannan sama ba tare da ya sa mata wata fila da ta rike ta ba wa zayyana ha ya kawata saman nan bil kawakibit taurari wa laysa fiha shu'ubun ba ta da tsagu ba inda ya taba tsagewa ba taba cewa waje kaza yayi kiran aje a gyara ba a yadda take haka take amma gidanka in kai shi wata sai ce nan fa ya tsage ya kamata to ce min awwali zamani daga farkon zamani sama haka take ila yaumina haza har yau kuma har sai ran da Allah ga dama ya dauke ta to wannan ayya iza mutum yana da hankali ya yadda wanda yayi wannan aikin in yace zai yi kowane irin aiki ma a yadda da aikin nasa
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج والأرض هل يظن في يكل سما يداوى يكل قصر كذلك إتما كيف مددناها waye isa ya zo ya cimfide ƙasar nan yadda take cimfide ba ta lilo in aka taka ta ba ta rawa kuma kowa ya kanta yake rayuwa kai fa madanna ha Allah ya ce ƙasar nan fa na cimfide ta ne na miƙe ta ala wajihir ma ya karwa take yanzu in ka ɗauki takarda ko wani abu ka ɗora a kan ruwa ko jirgin ruwa ne in ka zo ka hau kansa in yana tafiya za ka ji yana tangal-tangal yana rawa saboda mai saboda ruwan rawa yake yi amma kastai din nan akan ruwa aka dora su amma bai sa kasan suna lilo da mutane ba shiru kowa ya taka duk inda ya ga dama ka tafi inda kake so ko ina ka tona ka tona har ka gama tonon ka baka zaka kai karkashin su ba balle ka kai inda aka dora su to Allah ya ce yanda nan miƙe kasan nan wa alqaina fiha rawasiya na sanya mata duwatsu wanda suka zama kamar kusoshi wanda suka rike ta jibalan duwatsu na sanya tusbitu ha wanda za su tabbatar da kasar yadda ba za ta yi rawa ba ba za ta yi komai ba ga manya-manyan duwatsu wani dutsen ma in kace masu aiki su zo su yi ta fasawa su yi ta ɗiba su yi ta fasawa masu hanyoyi ne masu waye su gama fashe-fashen su dai dutse yana nan shi bai san ma ana taba shi ba jibalan wa ambatna fiha Allah ya ce ƙasar nan fa ni nake tsirar da min kulli zaujin dukkan wani tsiro mai kama da juna ko kuwa mai aihuwa bahijin mai ƙayatarwa wanda ake shukawa da wanda Allah yake shukawa. Dama in Allah ya kawo ruwan sama zai yi shukarsa sannan yake kuma ku naku. In kuka yi naku shi tun da shi ya yi shukarsa ba ruwansa da wanda ya shuka shi zai kula da kayansa. Har lokacin da wannan shuka za ta kai. Ko kuma naku akwai abin da Allah ya hore maka za ka iya, to ba zai maka ba. Abin da bai hore maka ba ko zai maka. Ka zo ka share gona ka iya, tunda Allah ya baka dama za ka iya to ba zai share maka ba. Ka zo ka yi buɗa ka iya, tunda ya iya da kai buɗa ba zai maka ba. Ka zo ka shuka ka iya, to Allah ba zai shuka maka ba. Amma in ka shuka, ba za ka iya tsirarwa ba shi zai tsirar. In ya tsira ya tashi, ka iya noma, Allah ba zai maka ba. Kai dai kai noman in kaji kuma akwai shuka sai su haɗu. Ba zai maka noma ba. Amma ba za ka iya zare amfani yayi ta girma ba tunda ba ka iya wannan ba Allah zai maka wannan tunda ba ka iya ba in in shuka ta girma ta kai fidda zangarniya ko fidda kai ba ka iya ba to Allah zai maka ruwa da yake sauka ya mana gonar ta samu ruwan da zai ishe ta ba baka iya ba Allah zai maka idan amfani ya nuna ka iya girbi Allah ba zai maka girbi ba ka iya yankawa Allah ba zai maka ba ka iya sussukawa Allah ba zai maka ba in ka dawo da amfanin gida ka iya surfe ka iya nika Allah ba zai maka ba girki ma ka iya Allah ba zai maka ba amma in ka ɗora girkin ruwan ya tafasa ba wuta ce take tafasar da ruwa ba Allah ne. Da Allah ya ga dama sai a ɗora girkin har baɗi, ruwan ma bai tafasa ba. Domin ai wutar ba ta da tasiri, aiki aka ba ta kawai. In an ga dama ta yi, in ba ga dama ba za ta yi ba. Wuta aka haɗa, wata guda ana tara ice, aka tara, aka yi wuta, ƙarfin wutar da zafin wutar tsuntsu ba isa ya ji tsakanin wutar da sama ba komin girman tsuntsu kuma komin ƙarfi da bai isa tsakaninsa da sama tsakanin wutar da sama tsuntsu ya gifta ba aka ɗauki annabi ran aka jefa shi da aka jefa shi sai ji kawai kamar da aka sace a cikin ɗaki mai yesu sanyi mai lafiya kunna ya na rukuni bar da wasalaman Allah ya ce wuta ki zama AC ga Ibrahimu. Wannan wutar a sai ba sani ba su inji suka haɗa masa na AC ya shiga ya ji daɗi. Ya shiga suka ganci suka same shi a'a saboda zafin wutar aka rasa ya za a yi a kai shi. Duk wanda ya ɗauke shi ya kai shi ma ya gone. Wutar tsakaninsu da ita aƙalla ya kai tafiya wanda za ta kai kaman kilomita kusan arba'in da wani abu. Amma inda suke din zafin wutar ya ishe su. Saboda haka to wa zai ɗauki Ibrahim ya kai, suka rasa yadda za su yi. Dukkan halittun Allah suna ƙoƙarin kashe wutar sai tsaka, ita kuma hurawa take wutar ta tashi. Yasa Allah ya ce in manzo da sallama ya ce in an kashe ta lada za a samu. da suka rasa yadda za su yi jefa shi wa zai kawo shi duk da ya kawo shi ma ba zai koma ba shi ne sai shaidan ya zai shirya musu irin abin da yara suke majajjawa a sa igiya biyu tsakiyan a dan fara daki to in aka sa aka aka yi aka juya aka juya aka wurga sai dutse ya tafi to irin wannan shaidan ya zai shirya musu ga yadda za ku yi ku dora shi haka suka yi wannan abin suka dora annabi Ibrahim wayannan suka rike nan wayannan suka rike nan suka juya suka juya suka juya ka san in dutse yana ciki ba zai fadi ba saboda yana nada dutse suka juya suka juya suka wurga annabi Ibrahim da aka wurga shi kafin ya karasa cikin wutar dukkan mala'ikun da Allah ya aiko din nan mala'iku da suke zuwa mala'ikan iska ya zo shi annabi Ibrahim ya bashi dama wannan wutar gaba ɗaya zai kawo iska ta ɗauke ta tai sama da ita ba za a ƙara ganin ta ba ya ce ba aikinka nake yi ba. Mala'ikan ƙasa ya ce annabi Ibrahim ya ba shi dama zai zo inda wutar take zai sa zai tsaga ƙasa kawai sai ta lume sai ya haɗa ƙasa magana ta ta wuce ya ce ba ruwanka ba ni da ubangiji na. Mala'ikan ruwa ya zo ya ce ka ba ni dama ruwan da ake saukarwa a shekara gaba ɗaya zan saukar da shi akan wannan ruwan yanzu akan wannan wutar yanzu. maganar ta ta kare guri sai dai ya zama fadama yace ba ruwanka barni da maliki na ba ku na cewa aiki kowa ya zo sai jibril ya zo shine shugaban mala'iku sai ya ce masa a to kai baka da bukata ne yace a wajen ka ban da ita yace a ba waje na ba ida ma wajen ubangijinka yace a wajen ubangiji na wajen ubangiji na ai ubangiji na ya fi ni sanin hali da nake ciki balle kai da kake tambaya wani roƙo zan roƙe shi ba abin da zan roƙe shi ya fi ni sanin hali da nake ciki to haka bayin Allah suke za su shiga wani yanayi tsakaninsu da Allah yanda a lokacin wannan yanayin yana ba su dama su zama komai ma ba sa gani ba ruwansu da komai su riga sun narke wajen Allah suke to idan mutum ya je ya shiga ya shiga ya shiga ya zama ya yi kamala to zai dawo kuma sai ya tarwa kuma Allah annabi Ibrahim daga baya ya roƙi Allah wa jununi wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna atanna kathiran minan nas فمن تبعني فإنه مني ومن أتاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يفعل الله من شيء في الأرض ولا في السماء يشر وقل الله الله كيمين كذا الله كيمين كذا تو كمالا تعزو كينا هذا a da ana cikin yanayi ne na baya ganin komai baya tunanin komai Allah ya riga ya jaci zuwa gare shi Allah kawai ikon Allah kawai yake kallo wannan wutar da yake da suka da suka hura annabi Ibrahim shi a wajensa yana ganin wani tajalli ne Allah ya yi masa wanda Allah yana so ya bashi wata kyauta a ciki saboda haka wajen murna ma ya tafi yana sauka kuma lafiya lau to shi ne da saboda haka duk abin da ɗan adam ba zai iya yi ba zai iya yi ba Allah zai maka amma abin da zaka iya Allah ba zai maka ba shi yasa duk arzikinka da Allah ya rubuta maka naka ne amma Allah ba zai baka ba sai ya bari sai ka tambaya in baka tambaya ba kayanka ne amma dai yana ajiye yana jiran ka sai ran da ka zo idan mutum a gidansu ne aka yi girki sai ya ƙi zuwa ya karbi abincinsa a cikin iyayensa wa zai je ya ɗauki abinci ya zai cusa masa a baki sai da jira ce sai lokacin da ya zo in ya bukata ai ya sani ai ba za a yi girki ba da shi ba amma rabon nasa ba sai ya nema ba in bai nema ba har lokacin shi ya wuce sai a kyautar baya so to shi yasa Allah ya ce mu yi ibada mu yi sallah mu roƙi Allah rahamarsa tare da ma yawanci wanda Allah ya yadda yake yi dama Allah ya tana maka rahama amma ba zan baka ba ka roƙa dai saboda ka yadda kai bawa ne wanda zai baka kuma shine mai shi na'am wa amma na fiya min kulli zawjin bahijin tafsira تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تبصرة وذكرى لكل عبد منيب tafsiratan Allah ya ce na yi wannan saboda in nuna wa mutane yin halittan sama da halittan ƙasa mai basira ya gane ya sani fa ba a yi shi don wasa ba ba a yi shi kuma haka kawai sakaka ba a akwai abin da aka yi shi domin sa akwai kuma wanda ya yi shi ya gane wanda ya yi shi saboda ya samu ya huta shine fa'al na zalika Allah ce na aikata na yi sama na yi ƙasa tafsiran minna saboda in nuna wa mutane daga gare ni in ji Allah. Wa zikira kuma in tunatar in tunatar wa kulli abdin dukkan bawa munibin mai komawa zuwa ga Allah ya gane cewa Allah nan Allah ne shi ya cancanta mutum ya koma zuwa gare. Al-insanu dan adam yanzu rufi hadhihi al-ardi yana kallon ƙasa fauka baharin muhidin la hadda lahu ka kalli teku sai ka ga ruwa ne mara iyaka. baka san iyakarsa ba walau da raka Allah tabaraka wa ta'ala wa halaha la taharrakar kama ta taharraku suhunu fil bahari da Allah ya bar kasa da yadda take tunda ya dora ta kan ruwa da haka za ta yi ta motsi kamar yadda jirage suke motsi a cikin ruwa in aka hau jirgi za a ji jirgin yana ta tangal tangal yana ta haka to da kasar ma haka za ta yi walakin Allah asbataha amma Allah ya tabbatar da kasa ya hana ta motsawa wa ambata fiha min anwa'in nabatati yake tsirar da tsire-tsire wasu tsire-tsiren in ba Allah ne ya shuka muku ba za ku samu irin ba balle ku shuka irin yana hannun Allah in ya fadi Allah sai ya ajiye shi lokacin da aka yi ruwa sai Allah ya tsirar da shi to kai kuma naka an baka ka je ka adana in wani ruwa ya zaki dawa kai kuma ka dauko tsirinka mana irinka ka zo ka shuka za shi kai ma za a fitar maka da shi amma shi nasa shi zai fitar kayansa kullu zaujin bahijin dukkan nau'i mai kayatarwa Allah ya yi a doron ƙasa ga fulawowi iri-iri ga kayan marmari iri-iri ga itatuwa wanda ake shi a ji daɗi ga itatuwa da ake inuwantuwa a ƙarƙashin su a ji daɗin inuwa ga itatuwa masu ƙamshi wanda ake turare da su duk Allah ya kawo mana haza yazkurul abdu yuzakkirul abda wannan shine zai tunatar da bawa annal qadira ala haza wanda ya iya kawo wannan a nan duniya kana gani qadirun ala ihya'il mauta lalle Allah nan mai iko ne ya tada kai in ka mutu ba lalle bane ya barka kawai ka ka tafi wallahu khalaqa fi kulli shay'in singaran wa shababan wa haraman komai a cikin abubuwan da Allah ya halitta sai Allah ya halitta musu akwai akwai kankanta ma'ana kamar yadda mutum yake tashi yaro to duk tsere-tsere suna haka dukkan halitta ma komai za ka ji karami ne yake farawa wata baban yadda mutum zai tashi a cewa ne matashi ne to haka sauran abubuwan da Allah ya halitta su ma suna da wannan lokacin wa haraman da tsufa shi ma tsufa yana riskan komai eh saboda waɗannan wannan yanayi guda uku abin da yake juya su dare da rana ne duk wanda dare da rana zai haushi in yana yaro ne zai girma in ya girma kuma zai zufa to in dai matukan dare da rana za ka haushi amma in dare da rana ba zai hauka ba to ba za ka canja ba shi yasa asabul kafi shekara ɗari uku da tara suka yi a cikin kogo amma ba wanda ya tsufa a cikin su yadda suka shiga haka suka fita an ɗauke musu dare da rana ba su hawa kan Khadiru abokin annabi Musa har yanzu yana nan ko ba zai mutu ba zai lokacin da za a naɗa duniya amma har yanzu shekarun da yake a zamanin annabi Musa har yanzu da su ne an hana dare da rana su hau kansa in suna hawa kansa ai zai tsufa tukur ya rasa yadda zai yi to yana nan da ƙarfinsa shi ba ruwansa da dare ba ruwansa da rana To haka annabi Isa shekararsa talatin da uku aka ɗauke shi aka mai da shi sama. Ran da zai dawo manzo Allah sallama ya ce zai dawo. Ran da zai dawo a ɗan shekara talatin da uku zai dawo. Ma'ana dai dare da rana an ɗauke ba su hawan su. To in aka ɗauke maka dare da rana su ne ake ce musu malawa ne masu gajiyarwa. In suna hawa kanka za su gajiyar da kai. In ba sa hawa kanka ka huta. To shine annabatu ya kuruju tsiro yana fita kamar yadda yaro ake haifarsa yaro karami yambutu zai tsira sagiran dan karami ne wa ba da zalika ya kono kasabatan sai ya dawo ya zama kara in ya girma kenan ya tasa ya zama kamar matashi fiya sanabilu har ya fidda kai zangarniya ba da zalika bayan haka yusadu za a je a girbe shi kafin a girbe shi kuma ya tsirin gusa'an zai zama ya jijjige mana ya nuna karar ma ta zama ja da za ka bashi ma gaba ɗaya zubewa zai yi saboda ya gama wal insanu dan adam yuladu sangiran za a yi zai yaro kankani yana tafiya yana tafiya sun mai kunu shabban kabiyan wanda ya halarci lokacin haifuwan yaro in yaron ya kai shekara ishirin da biyar zuwa talatin inda za a kawo shi wannan yaron fa shine lokacin da yake kokan nan shine ɗan jinjirin nan zai ce ya zama ƙato haka ya girma ya garami ne ai to haka to yana nan sun mai harimu in dai ba a ɗauke shi ba to zai je in ya kai shekara tamanin casa'in ɗari sai zama tsoho a lokacin ya zama kamar gona ce da ta nuna me ya kamata a girbe in ba girbe ta ma ba za ta yi amfani ba to shine a lokacin ya tsufa ya kamata ya mutu. Annai Musa ya taɓa tambayan Allah, ya ce, Ya Ubangiji, me yasa ka halitti mutuwa? Me yasa kuma ka halitti wuta? Abu biyun nan, ina gani na bayan ka da kake so, bai kamata a ce ga mutuwa ga wuta ba. Allah ya ce, Zan ba ka amsa bayan ruwa. Dama ko manoma ne, sai da ya bari lokacin noma ya zo annabi Musa ya je shuka gonarsa yana kula da ita yana kula da ita yana zuwa yana nomawa yana komai gona tana ta girma tana ta girma har ta fidda kai komai ya nuna ranar ya dauki magirbi zai je ya sare ya girbe Allah ya ce me zaka yi da magirbi ita ai gonar ta nuna ne in na batta duk gaba ɗaya abin amfanin zai lalace ya ce to kaje ka girbe na ya je ya girbe ya ce sa nai musa abin da ya sani ma na kawo mutuwa saboda in girbe mutane
in na bar su yadda na kabar gonar ka take za ta lalace ni ma in na bar mutane haka za su zama mutum ya kai shekara ɗari da hamsin ya kai shekara ɗari biyu shekara dubu shekara dubu biyu ai ko ɗaki ai ko cikin ko inda ya- yake zaune ba zai iya ɗagawa ba to saboda haka a gefe shi ya huta to shi kenan annabi Musa ya girbe ya gama komai ya tattara duk abin da yake so ya mayar gida saura kara da karmami marasa amfani yanzu za a share gona saboda baɗi sai da ya tattara yayin da ba shi da amfani sai ya ɗauko wuta zai zo ya ƙona Allah ya ce me za ka yi ya ce zan je na ɗauki duk mai amfani wannan kuma ba shi da amfani zan je ƙona saboda gona ta tsayi fes ta fita Allah ya ce ni ma wannan iri wannan karmamin nake ƙonawa ai ba na kawar na gari na kirki duk wanda ka ga na kawar banza mai irin wajen nan ne da kake konawa dama ba shi da amfani kona shi kawai shi ne ya dace to shi ne wa kullu amalin dukkan aiki idza sharata fihi in ka- in ka fara shi bil bidayati taskunu nashidan farkon aikin za ka za ka shiga da nishada mana kana jin dadin aiki wa ba da zalika faturun daga baya kuma sai aikin ya zama maka larura eh kana yi dai amma dai don dai kawai ya za a yi bayan da aka yi ya za a yi ba dole ne ki aka saba da shi ba dole a yi ba to kaga ya gaji kenan wancan nishadar ta kare wa ba da zalika iyawun akwai lokacin da zaka ce masa ni wani ina aikin ka da kake yi ina ya ba wannan fi yaushe muka muka bar wannan ma'ana ya gaji ba zai iya ba yau hatta al'amu har shekara awwalul ami farkon shekara yakunu bi manzilati singari kaman yara ne ƙanana haka farkon shekara yake eh kowa yana cikin nishadi shekara ta juyo a sabon sabuwar shekara sun bai manzilati shubbani sannan shekara tana tafiya in ta kai tsakiya to ta koma matsayin matasa kenan ta da nishadarsa da komai da ƙarfinta sun bai manzilati shuyufi kafin shekara ta ƙare ta tsufa kowa so yake ta fita eh wannan shekara an gaji da ita so ake a samu sabuwar shekara wannan zallan na
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأم- فأنبتنا به جنات وهب الحصيد ونزلنا ألا شيء السوكر إن أن شيء نزل با سو ɗaya ba anzala shine sau ɗaya shi yasa littafin da Allah ya saukar na farko dai ko ne littafi gaba ɗayan sa yanda a dunkulen sa ake kawo shi sai Allah yake amfani da anzala na sauka da littafi kaza Qur'ani kuma cikin shekara 23 aka saukar da shi da kaɗan kaɗan kaɗan shi yasa Allah ya cewa nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi sai ce wa anzala at-taurata eh na sassaukar maka da Qur'anin a hankali a hankali a hankali har ya shiga amma a taura ga dungurum ɗinta na baya da ita yasa ita anzala ne Allah ya ce na sassaukar da ma a ruwa mina samai daga sama ba sau ɗaya kai ruwa ruwan sama ba kullum ana yi inda muna ta dawo a yi yau gobe a yi haka dai ana kai ruwa mubarakar ruwa mai albarka kasirar barakati mai yawan albarka Allah ya ce ina saukar da wannan ruwa shi ruwan da Allah yake saukarwa Allah yana cewa inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الله يشاء أبو بير با وند يسوس بيشي با وند زي شي مكا غارن da za a tashin kiyama sai Allah ba wanda zai ce maka ga in lokacin da Allah zai saukar da ruwansa eh Allah ya raba wasu ilimi har su faɗi rana kaza lokaci kaza za a yi ruwa kuma a yi amma ba a nan take ba wannan kam ilimi ne an ba su eh mun yadda sun sani Allah ya sanar da su lokacin da za a yi ruwa har sun faɗa amma dole su gaya mana ruwan nan iya sauka a cikin sa wanne ne mutane za su sha wanne ne dabbobi za su sha wanne ne zai tsirar da zero wanne ne zai girmar da wani abu da wanne za a yi girki da wanne ne za a zubar wanne ne za a yi wanka da shi sun sani sai Allah wai na zirin gaisa wai alamu wafil arhami Allah ne ya san wanda yake cikin ciki eh Allah ya ba wa likitoci sun sani za su gaya maka ɗa namiji ne kuma a haife shi namiji mace sai a haife ta a haife ta mace har har satukan da ciki yake da shi ma sai sun rubuta maka yanzu cikin wance yana da sati kaza har lokacin da za har ma su faɗi ranar da za a haife shi kuma ya zo ya dace din a haifa a ranar ai sun sani kenan sun san abin da yake cikin ciki amma abin da ba su sani ba wannan yaron da za a haifa dan aljanna ne ko dan wuta ne wani likita ne zai rubuta wa mai sikainin mace ta je sikainin likita ya rubuta mata yaron da za ki haifa faɗan aljanna ne ko yaron da za ki haifa ɗan wuta ne likita ya san wannan bai sani ba yaron in ya zo duniya ruwa ɗigo nawa zai sha numfashi nawa zai yi shekara nawa zai yi wata nawa zai yi sati nawa zai yi kwana nawa zai yi awa nawa zai yi minti nawa zai yi sakon nawa zai yi a duniya ya koma likita ya san wannan bai sani ba ko ya lau mafi lakamiya sai Allah ne ya sani wa ma tarre na sun ma za ta kasibin gadan ba wanda ya san abin da zai samu gobe da abin da zai same shi duka abin da za ka samu gobe da abin da zai same ka baka sani ba dalili ai baka san goben za ka kai ko ba za ka kai ba kuma goben za ta iya zuwa ka same kan ka samu abin da fiye da abin da ka samu jiya ko ya yi daidai da na jiya ko ya gaza kaga wannan ma Allah ne kenan ya warwa kansa sani wa ma tare na fun bi ayi ardin ta mutu ba wanda ya san inda zai mutu eh akwai wanda suka san inda inda za su mutu mutum ya san inda zai mutu da lokacin da zai mutu duka amma mutum ya sani inda zai mutu waje kaza zai mutu kuma in ya mutu ruwa adadi kaza za a yi masa wanka da shi in aka za masa sutura mutum kaza ne za su sallace shi bayan an masa sallah mutum kaza ne za su yi masa addu'a mutum kaza ne za su zo ta'aziyya na gaisuwar da suwarsa akwai wanda ya san wannan sai Allah ya sa Allah ya ce abu biyar ba wanda ya san su da shi min samai ma'an ban ban na fi jannatin Allah ya ce nake zirar da gonaki da wannan ruwa fasakina gonaki wa habbal hafidi da kuma tsiro wanda Allah yake tsirarwa da kansa ba tsiron da wani zai shuka ba a tsiron da Allah zai tsirar da kansa shine habbal hafidi wanda zan tsirar kuma in girbe akwai tsiron da Allah zai tsirar kuma shi yake girbewa eh kawai da an yi ruwa wannan ciyawa za ta fita da itatuwan da komai da Allah yake so in lokacin girbin su yayi ba mai girbewa Allah ne zai girbe kayan na والنخل باسقات لها طلع نضيد والنخل باسقات لها طلع نضيد Allah ya ce har yanzu ina tsirar da annakla da binai ba su gashin dogaye kiwalan masu tsayi zan tsirar da su a cikin wannan ruwan da nake kawowa in Allah ya kawo ruwa ya tsirar da ciyawa ya tsirar da itatuwa ya tsirar da komai wani abin da wani mai amfani da wanda wani ma amfani sa sai dai dabbobi wani kuma dabbobi ma ba su amfani da shi lahadal un wannan dibinun ya je ya girma ya zama ya yi toho mana ya yi yaja nabidun yayan masu yawa wanda suke haɗe da juna mutarakibun masu hawan juna dibino haka yake haihuwa abin da yasa ake kawo dibino yawancin Allah ya kawo wannan da yake larabawa su aka fara saukarwa da Qur'ani su kuma abin da suka fi sani sun fi sanin abubuwa guda sun san bangaren abinci dibino suka fi sani sannan dabbobi sun fi sanin raƙuma da shanu da awaki da tumaki to ce sa Allah yake musu misali da abin da suka sani to shine tunda an kawo tsire-tsire da sauransu ba mamaki wani a sahara yake ji bai taba ganin bikiya ba ba sai rairayi kawai to ko akwai rairayi ko rairayi ake yi sahara duk sahara ce sahara dibino in ka shuka shi zai tashi kuma zai je ya haihu lahadarun nadiru mutarakin rizqan lil ibad رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج rizqan Allah ya ce duka wannan ina yin ina yin sa fa saboda in arzuta bayina rizqan lil ibadi arziki ne ga bayi shi dan adam da ya san abubuwan da Allah ya tanadar masa na rayuwarsa da ko ibada sai ta gagare shi yana godewa Allah inda zaka gane ga misali yanzu dan adam in ka kai shekara talatin zuwa arba'in zuwa hamsin in aka tambaye ka takalmi nawa ka kashe za ka yi lissafa ku? domin yasa kake ta kashe takalmi amma kafar ka karkashin tafin kafan ka baya mutuwa takalmi zai mutu amma karkashin karkashin kafar ka shi kullum yana nan yadda yake to ka sani akwai mala'ikan da Allah ya kana dan maka ko kai waye in kana tafiya in ka daga kafar ka kafin duk gudun ka in ka daga kafar ka kafin ta sauka sai mala'ika ya tare ta duk wani abu wanda zai kawo wa kafar matsala mala'ika yana lura da shi zai kauda wannan abin da zai kawo matsala shi haka gani idon ka abu da yake kullum amma kana ganin ƙura ma in ta shiga ido sai ta rufe ido balle ƙwari amma sai ka gama yawon ka ƙurar ba ta shiga ba ƙwarin ba su shiga ba mala'ika aka ajiye duk ƙwaron da zai cutar da duk ƙurar da za ta cutar in ta zo mala'ika sai ya kaɗe ba za ta shiga ba aikin da aka sa shi kenan wani mala'ikan an sa shi ya kula da numfashinka wani mala'ikan an sa shi ya kula da bakinka lokacin da kake magana kada wani mummuna ya shiga bakinka kada wani abu mummuna wanda zai cutar da kai ya shiga bakinka a lokacin duka dai duk gabobinka an tanadi mala'iku iri-iri-iri wanda za su yi maka hidima. To Allah da ya maka wannan ko ba koma ya ka bauta masa ka gode masa ya cancanta. A rinka lilibari, wa ahaya na biyi ɓaddasan maitan. Allah ce da wannan ruwan nake raya gari matashe, wato garin da ya bushe ya daɗe bai samu ruwa ba, to ran da aka sauka aka yi ruwan sama sai ka ga gari ya yi ni'ima ya yi sanyi wannan zafin da Allah yake ɗaukewa lokacin da yake ruwan sama, banda Allah ba wanda zai iya haka. Duk arzikin ƙasa, misali a ce ƙasa tana da arziki sosai, saboda haka local government ita za ta dinga nemo ruwan da za ta shayar da yankinta. To sai ruwan da za su shayar da yankinsu, ruwan ya isa mutane su sha su yi wanka kuma a shuka-shuka shukar ta girma har ta nuna a yi amfani da ruwan wani ruwan ma ya tafi koguna ya tafi babu ba duki ba kasar da take da wannan arzikin amma Allah kyauta yake kawo ruwa duk zafin da ake yi in Allah ya kawo ruwa a wuni ana zafi kwayar sai da zai sa kansa bayan azhar Allah ya hada hadiri lokaci daya da an yi ruwa a cikin mintuna sai ka ga kowa ya shiga sanyi har sanyin ma ya yi wa wani yawa ma yana nema abin rukuwa banda Allah ba mai yin haka bayan na biyu banda ta maitan ya sai yi zakar wal manasu da maitan din nan to shi da baldatu da baladu ɗaya ne kazalikal kuruju Allah ya ce yadda nake raya gari gari ya mutu ya bushe ba komai in raya shi in fita zire-zire to haka in aka shuka mutane a cikin ƙasa kowa ya mutu an ji an bunne shi wancan ya mutu an bunne in aka gama mutuwa gaba ɗaya duk duniya gaba ɗaya kowa ya tafi ƙarƙashin ƙasa duk gaba ɗaya ba an girbe mutane ba kuma an shuka su Allah ya ce sai in tsirar da su yadda nake tsirar da tsiro in an yi shuka aka shuka ƙwaya in fidda ita ta dawo ta zama kara aka je ta fidda zangar ɗaya haka yake ga mutanen ma duk wanda kuwa shuka ne ba sai na tada shi Allah ne yake tada mutane ya mayar musu da jikinsu ya mayar musu kuma da ransu da zan bayan annabi isa alayhi salam dalilin ma fidda mutanen ashabul kafi kenan bayan sun tafi sun je suna ta hutunsu suna bacci a cikin kogo shekara ɗari uku da tara to sai saɓani gari ya zama garin musulmi amma sai ake samun sabani wasu suka ce in mutum ya mutu shi ne za a tayar da jikinsa da ransa wasu suka ce a'a za a tada ran kawai banda jiki saboda haka rayuka kawai za su tashi wasu ko suka ce a za a tada rai amma jikin da ba wannan jiki ba wannan kasa ta riga ta cinye shi za a halicci wani sabon jiki sai a hada to da sabani yayi yawa sai sarkin gari ya ce kai mu roƙi Allah ya bayyana mana gaskiya mana mu huta to shine suka roƙi Allah sai Allah ya tado da sabur kafi wanda suka tafi innan su ne suka dawo bayan shekara ɗari uku da tara Allah ya ce musu kun gasu ko to yadda na tada waɗannan ba wanda duk jikinsu yadda yake a daɗi yanzu su ne aka zanta da mutane shi kenan ayyata kenan Allah in zai tada mutane zai tada kai da jikinka da ranka gaba ɗaya yadda ya kawo ka duniya haka zai tada kai a lahira sai dai ƙwarin jikinka ba irin na nan ba ne lafiyar jikinka ba irin na nan ba ne hasken jikinka ba irin na nan ba ne in kai mumini ne komai Allah zai canja maka ya kawo maka mai kyau original kuma zai hana ka tsufa za ka yi ta girma kana girma in ka kai shekara talatin da uku sai mai da kai baya kawai sai ka dawo saurayi kuma kai ta tafiya kai tafiya ita kai shekara talatin da uku za a sake mai da kai baya haka za ka yi ta zama saboda kar ka tsufa ka sha wahala za ka za a dawwama cikin aljanna kazalikal kuruju yadda nake fidda zangarniya ko kuma kwaya daga ƙasa Allah ya ce haka nake fidda mutane minal kuburi daga kaburbura yace ku mutane ba kai ba tun kiro me yasa kuke inkari cewa ba za a iya tada kuma da su ba Allah nan Allah komai ba zai yi ba na
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود قوم نوح متانين النبي نوح كذب ثم سن قريه annabawansu qablahum kafin wajannan su zo mutanen annabi nuhu sun dade da zuwa ma shi annabi nuhu jikan annabi idris ne eh shi yana can bayan annabi adama kadan aka yi su to mutanensa ya zo ya zauna cikin mutane ya yi musu wa'azi shekara ɗari tara da hamsin ba su karɓi wa'azin ba wasu sun karɓa kaɗan wasu ba su karɓa ba haka dai Allah ya halakar da su to su ma ba su yarda da annabawa ba wa ashabur rasti masu rijiya ashabur rasti bi irin rijiya ce kanu muqimina alaiha bi mawashihim rijiyoyi suka yi suka zauna akan rijiyoyi da dabbobin su ya buduna asnama amma gumaka suke bautawa suke bautawa Allah wa nabiyuhum annabinsu kira wasu suka ce hanzalatu sunansa bin safwana to su ma da suka zo annabi su yana gaya musu cewa wannan kuma ka su daina bauta musu wanda ya kawo musu ruwa a rijiyoyin nan suke amfana da ruwan shine Allah shi ya kamata a bishi suka ce ba za su bi ba har suka nemi su halaka annabi Allah ya halaka su a wasa mudu mutanen annabi salihu samudawa su ma sun zo can zamanin da ya wuce su ma sun karyata annabin Allah Allah ya halaka su
wa'adu wa fir'aun wa ikhwanu lut wa ashabu laikati wa qaumu tubba kullun kazzaba ar-rusul fa haqqa wa'id wa'adu wa fir'aun wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullun kazzaba ar-rusul fa haqqa wa'id Allah ya ce bayan waɗannan duka kafirai in mana kafiran makka in suna ganin suna karyata annabin Allah su bari ba su ne farau ba an yi kafirai da yawa kafin su kuma kafiran sun karyata annabawansu kuma Allah ya gama da su su ma na makkan su shirya za su halaka kuma sun halaka wa adun akwai adawa mutanen annabi hudu sun ma riga mutanen annabi salihu din wa fir'aunu Fir'auna ma ya zo ya zamaninsa, shi ma Allah ya bashi wata irin dama wanda bai taɓa ba wa ɗan adam irinta ba, ya bashi lafiya, ya bashi mulki, ya bashi faɗa aji, ya bashi duk dai abin da yake bukata. Lafiyayye ne sai dai shekara ɗari uku da sittin ko mura bai taɓa yi ba, ko atishawa baya yi, ko duk abin da zai kawo mutum ko gajiya ya ji jikinsa ya gaji bai taɓa yi ba. Wa Fir'aunu. wai kuwanu lodin aka kuma yan uwan annabi luru mutanen annabi luru su ma sun zo sun kare annabi luru su ma an halakar da su wa ashabul aikati haka mutanen annabi shu'aibu wanda suke rayuwa a cikin kurmi alghairati cikin wata fadama suke rayuwa qaumu shu'aibi mutanen annabi shu'aibu kulluhum taqaddama qisasu miraran an yi kisoshin su daban da ba a cikin qur'ani su ma sun zo su ma sun kare ta annabawa su ma dai an gama da su wa qaumu tubbain mutanen tubbawun nan wa huwa malikul yamani sarki yaman ne allazi aslama wanda ya musulunta wada a kauma hu ila islam ya kira mutane su zuwa ga musulunci fa kazzabu suka karyata shi da suka karyata shi fa marra bil madinati yana wucewa wato sai ya wuce ya basu ya tafi ya koma madina ko bakiya ulama'uhu al-ashiratu sai malamansa suka rage su goma fil madinati cikin garin yantaziruna nabiyya suna sauraron zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa hum waladul aws wal khazraj sune suka haifi aws da khazraj a madina wato shi wannan sarki ana ce masa tubbau to da aka kawo masa shari'a da annabta sai ya ce ya yarda da ya karbi musulunci sai mutanen suka ce ba su yarda ba suka ce ba su yarda ba yayyayi da su suka ki sai ce to abinda zai yi bari ya rabu da su sai ya bar musu gari ya kaura sai ya dawo madina sai malamansa suka bi shi su ma su goma suka biyo shi madina sai suka zo suna saura tun da an ce annabi sallama zai bayyana su suna kan addinin annabi isa ne suka ce to bari su jira annabin an ce ai in ya bayyana zai kaura ya dawo nan saboda haka ya same su a wajen da su ne suka zauna har suka haifi kabilu guda biyun nan ausu da kazraj kabilun da manzo Allah sallama ya tarar a Madina allazina ja'u wanda suka zo humul ansaru ba'du sune kuma wanda suka taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka karbe shi wallazina sauda indahu kitabatu bayn li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jaddu abi ayyub al-ansari akwai ma takadda wanda shi wannan sarki ya rubuta yake rubuta wa ƴaƴansa da jikokinsa akwai annabin da zai zo za a aiko shi kuma zai dawo nan garin in ya dawo karku yi sakaci karku yadda ku ce ba ku biki ba ku biki to wannan takaddar tana zaune gadon gadon su ne har lokacin da manzo sallama ya bayyana da ya koma Madina kakan Abu Ayyub al-Ansari wanda Abu Ayyub shi ya sauke Annabi sallama a gidansa to kakansa shine ya dauko takaddar yake ga takaddar mutatarihi wanda sarkin mu na farko ya rubuta takarda cewa ran da ka zo a bika za ka so duk wanda bai bayi da hujja kenan to shine mawajen da bai yi ba nasari allazina sallallahu alaihi wasallama fi baitihi ra'atan a farko ma a gidan sama sallallahu alaihi ya sauka abu ayyuba haza wannan abu ayyuba haza allazi shine wannan ma za da kabruhu ma'rufan fil qustantiniyyati bi turki yawa turku ne ma a turkiya ne Kusantiniya din a ƙasar Turkiya, a can aka yi Kusantiniya, a can abuwa yi wadda sari ya rasu, dama zalla salama ya ce Allah ya kiyaye shi duniya da lahira. To shi yasa kabarin sai Allah ya sa masu gadin kabarin har yanzu har kuma kullum. Wayannan da aka lissafa daga mutanen annabi Nuhu, annabi Hudu, annabi Salihu, mutanen Fir'auna, mutanen annabi Ludu, mutanen annabi Tu'aibu, mutanen Tubbau, dukkan su kazzaba kullum kowa da kai ko wadanne ne kazzaba rusula sun karyata manzannin su ka quraishi kamar yadda mutanen makka suka karyata manzannin sallallahu alaihi wasallam ya sa Allah ya tunda suke karyatawa kuma fa haka wa'idi Allah ya haka narkona ya wajaba wajaba nuzulul azabi ala aljami'i haka na ai wajabta musu azaba ta sauka kan su ko ta sauka kan wadancan kuma na makkan su jira
afa'ina bil khalqi lawwal بل هم في لبس من خلق جديد
أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أفعينا الله يكي شنزن إيا قجية بالخلق الأول ده حديث فرق ما بنقجبة لم نعي به بنقجد شيبة ولا نعيا كما بنقجبة بالإعادة لما يروى إننا هذه مدانة أفرق هكذا نقداوة eh to saboda haka babu gajiya kuma al'adar Allah ne duk mutanen da suka bin Allah Allah zai kawo abin da zai hana kasu ko da bayan manzo Allah sallama din to duk mutanen da aka ba su alƙawari tsakaninsu da Allah su bi Allah suna bin Allah sai daula ta yi musu yawa in suka zo suka saki hanyar Allah da sai Allah ya kawo su wanda suka fi su ƙarfi su su kwace su kwace su kwace mulki abin da ya faru kenan ko a nan kasar bayan Shehu Usmanu da ya zo ya kafa daula ta musulunci duk almajiransa ne musulmai muminai bayin Allah su ne suka yi ta mulki amma bayan su jiyaɗa da jikoki da jikokin jikoki sai suka ga abin ai mulki ne sai suka bar maganan addini suka dawo kan mulki kawai kowa yi mulki da kawai mulki yake yi kawai kuma ba ruwansa ba ruwansu a lokacin sai suka bar adalci ba ruwansu da a'a menene me ya dora su akan me aka dora su suka yi ta zaluntar mutane mutum a same shi a gona sai a ce yan kama ka ka zama bawan sarki a gona ba ka same shi ba yaƙi ya kai ba shi nan ba wai kafiri ba ne musulmi ne a gona ka zane shi yana noma sai a kama shi sai a zo a farma gari gaba ɗaya kawo mutane ce sun zama bayan sarki sai a bi cikin garin a bi duba mata matan mutanen garin duk mata masu kyau sai a ɗauka ce sun zama kuyangin sarki sun zama sadakokin sarki sai a kai wa sarki wa shikenan ya samu mata haka haka ita yi to shi yasa da yake Allah dama ya riga ya dauki alƙawari idan aka irin wannan zai kawo waɗanda masu ruba'atin shadidin fa jasu kilala diyari masu karfi za su zo su karya ku shine Allah ya turo turawa na'am da ya turo su suna da karfi lokacin da suka zo sarakunan mu sun dauka za su iya yaki da su da yake sun saba yaki akan dawakai da kibiyoyi da kuma wannan adduna da kansakula ma'ana takobi da shi suke yaƙi bature kuma sai ya zo da bindiga shi ke nan kara rike da takobin ka can kafin ka ƙara ma ya harbe ka suka ga ba za su iya ba suka haƙura da Allah ne ya Allah takarsa bature lokacin da ya zo an rusa komai duk abin da mutum ke ce a kiyaye ba a kiyaye ba a kiyaye ran ɗan adam ba a kiyaye dukiyar ɗan adam ba a kiyaye iyalan ɗan adam ba a kiyaye mutuncin ɗan adam ba a kiyaye jinin ɗan adam duk abin da ya kamata a kiyaye hankalin ɗan adam ba a kiyayewa duk waɗannan ba a kiyaye su to batura da ya zo to shi da yake shi ma hankali bai da shi tun da kiyaye ke ta ba zai kiyaye hankalin kowa ba ba shi da hankalin shi ma kuma ba shi da addini ba ta kiyaye ku addinin ku ko ba sani da kayan ku amma da zai kiyaye jini ba zai dakata wani ba zai kiyaye rai ba za a kashe wani ba zai kiyaye dukiya ba za a kwashe dukiyar wani ba zai kiyaye iyalai ba za a kama matar wani ko ƴar wani a tafi da ita ba to kuma zai kiyaye mutuncin mutane duk wannan ka bature zai kiyaye amma da addini da hankali su ne bature bai iya ba saboda shi shi ma sai da hankalin nasa addini kuma dama bai zo da shi ba to shi ne suka zo to da aka samu biyar din sai aka haƙura da su to shi yasa har yanzu ba a samu an dawo da shari'a musulunci ba dalili saboda wajen abubuwa guda biyar da aka samu to alalla ba kar a rasa wasu ma ai wanda da suka ce addinin suke yi su ne suka watsar da guda bakwai din gaba daya to tunda mun samu an dawo mana da biyar din to alalla ba kafin Allah ya kawo in Allah ya kawo mai dawo da su sai ya dawo da komai to shine a Na'am, afa ina ga kan farhum filafin ko? Min farhum filafin, amma kafirai suna cikin rikici, suna cikin kokonto shakkin, suna cikin kokonto min halkin jadidin wai sabuwar halitta. Da tsohuwar halitta wadda kakar wa balle sabuwa? Ai, yin mutum a farko shine wahala ba dawo da shi ba.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Na'am. tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu mu ne muka cinci kuɗi sai muka ci ana cikiyar wannan kuɗin wasu daga cikin mu waɗanda muka cinci kuɗin tare da su suka mayar da nasu ni kuma ban mayar ba saboda na samu labarin cewa duk wanda ya mayar da nashi ana kama shi to yanzu ya zan yi zan masa sadaka da su ne ko kuma eh dama kuɗin tsintuwa in aka same su na farko dai mutum zai cikiyar amma in za ka yi jigiya ba za ka sai waye kudin sa suka bata kaza kowa sai ce maka naka- nasa ne amma in ka ce waye ne kudinsa suka faɗi to wanda kudinsa su faɗi zai gaya maka in ya gaya maka sai ka ce ta waɗanne iri ne kud- nawa ne tukuna adadin su kaza ne to waɗanne irin kana ne su waɗanne da su waɗanne ne suka fi yawa a ciki har ka gane tabbas kudinsa ne in ka gane sai ka mayar masa da kayan to amma tunda matsala ta zo har ya kasance mutum in ya mayar din maimakon a karba a gode masa kuma kama shi za a yi cewa da shi aka in dai da shi da ni aka hada baki aka dauki kudin ai ba zan dawo maka da su ba a ka me zan dawo da su in dai zan hada har in kwace su in- in ka dauke su ai sai in kace baka sani baka san wanda ya dauka ne to in mutum ya san wannan yana fuskanta wannan barazana cewa idan ya mayar din zai- wani abu zai same shi to yayi yayi wa shi mai kudin sadaka da kudi kawai yayi masa sadaka da su sai ya bayar da su sadaka da niyyar yayi wa wancan sadaka tun da ba shi da hali domin dama idan kai shigiyan kudi shekara guda baka samu mai su ba an baka dama guda uku ko ka kashe su amma ran da mai su ya bayyana zaka biya ko ka kyautar da su da sunan kai ka kyautar naka ne shi ma idan wacce ya bayyana za ka biya ko kuma ka bayar masa sadaka in ka bayar masa sadaka kuma in ya bayyana zai ka ce ta kudin ka nayi shekara guda yana cike su ba ban ban ban samu haduwa ba ban ji ka ba to na kyautar maka da su in ya ce to ya to shikenan yayi to an gama kyautar ta zama tasa in ya ce ah, ya za a yi kudi na kuma ka kyautar saboda ka ni kai na sani kai za ka biya ni sai ka nemi kudin sa ka biya shi sadaka kai kai za ka ka'ida dama tsintuwa da saboda kai idan mutum ya san yana fuskan nan barazana to ya kyautar masa da su ko ba komai in ba su amfani shi a duniya wani ya ji lahira za su amfani shi za a ce ga kuɗin da aka yi maka sarka da su ba ma haki ma ya ji daɗin su a can fiye da nan sosai na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne na yi wa mata ta alkawarin cewa in mun yi aure za ta yi aikin gwamnati to sai yanzu kuma na ga wani yana zuwa yana ɗaukanta ya kuma dawo da ita in an tashi daga aiki har zargi yana shiga tsakanin da yake cewa har zargi yana shiga tsakanin ya hukuncin wannan alkawarin da ya yi da farko a ai abin da ake lura da shi shi aure in dai ka riga ka yi shi ya dawo hannunka saboda ka akwai alƙawuran da ake yi kafin aure duk na shirme ne to an ce maka ka yi aure da alƙawari ciniki ma an ce ya kai alƙawarin da zai warware shi yana baka ciniki balle aure aure ba ruwanka da yin wani alƙawari wanda ka san ba za ka yi cikawa ba in ka san ba za ka yi cikawa ba to kar ka yi alƙawari in kuma ka yi shi to ba irin wannan alƙawarin za a ce za a kama ka da shi ba za ka duba maslaha tsakanin abu biyu misali yanzu ya yi mata alƙawari za ta yi aiki sai ta zo ta fara aikin to sai ya ga matsalar da za ta faru a cikin aikin na rashin aiki ya fi shi to ya warware wancan alƙawarin sai shi kenan a dawo a yi auren a bar maganan aikin a yi auren tun da zai ba zai iya haƙuri ba in kuma zai iya haƙura da haka shi kenan yau wannan ya dawo da ya takobi wancan ya dawo da ya ta shi kenan ya haƙura
Na, sai tambayar mu ta gaba, mai tambayar yana cewa ya shehu zan yi tafiya ne sai na ajiye azumi kafin yin tafiyar, to sai kuma na fasa yin tafiyar, to ya zan yi.
a to ya ce masa ya je kafin ya ya fara tafiya ai ba a ajiye azumi sai an tafi Na, idan za ka yi tafiya misali bayan sallah asuba to wannan ranar duk yadda tafiyar za ta wahala da kai ba za ka yi ba za ka ajiye azumi ba ai baka fita ba dama inda za ka fara rage sallah ana ake ajiye azumi to shi kuma azumi in dai za ka kai a yi sallah da kai a gida to wannan ranar dole ka kai azumce ta ba ta cikin tafiya ka bari in ka tafi kana can asuba za ka sa- sahur zai same ka a cikin tafiya azuba za ta same ka cikin tafiya to nan ne ake ajiye azumi amma kana gida ka je ka az- ka ajiye azumi a wannan kan bai yi ba na, eh mutum yi garaje ma ka fara sai ba a haka eh to don go- gobe zan yi tafiya a to gobe za ka yi tafiya in dai kana son ka ajiye azumi to ka tashi karfe uku na dare ka tafi sahur ya same ka cikin akan hanya
asuba ta same ka hanya shi kenan baka da azumi dama ba baka dau- baka dauka ba. amma matukar ka dauki azumin ka yi sahur ɗinka lokacin sallah an yi sallah da kai sai ka ce zan fita ai da azumin ka ka tashi ba kai za ka karya shi
Na'am. Sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ina zaman tafiya a bayan liman. Sai na manta na karanta Fatiha ya matsayin sallar tawa.
ba komai Na'am.
tana nan Mm.
ba wani ba ita yi ma addu'a ce a fatiyar ma addu'a ce Mm.
sai ba komai Na'am. Sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne na auri mata. Ranar da muka yi za ta tare sai suka ce min an ƙara sati biyu. Ni kuma na ce idan an ƙara kan idan an ƙara kan yadda muka yi da ita to na fasa. Sai aka tattauna a tsakani aka rage kaɗan amma ba yadda muka yi da ita ba. To ya matsayin auren na mai.
a aure in dai ba ya ce shi ya sake ta ba saki ne yake shiga yake lalata abu idan yake ah, in dai ba za a kawo masa ita ran da yake so ba to to ya ya sake ta to nan ne ka sa kuro amma in yace ya fasa auren a to sai ya faɗi maganar saki saki ita ce iya saki take bukata in ta ji saki to ta sai amfani da saki in ba ta ji saki ba a to ka fasa to mai ka fasa sai ka faɗi abin da ka fasa saboda shari'a ta gane menene ka fasa ka fasa tare wanne gaba ɗaya ko auren ka fasa in auren ka fasa shikenan kai saki kenan shikenan zai baka hukunci saki in kuma yace a shi ya fasa tare wanne in ka fasa tarewa za ta tabbata gidansu ne sai ku san yadda za ku yi nan kuma saboda haka ba a fasa ba a yi irin wannan kalmomi amma idan dai har ya ya- ya furta cewa shi auren ma gaba ɗaya ya haƙura da shi in dai aka canja masa rana ya haƙura da auren tunda canjin rana zai iya faruwa to nan kam in dai yake ya fasa auren to babu aure ya sake take Na'am.
eh za ka
Na'am. A ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i, akwai wacce ta aiko ta ce tana buƙatar a taya ta da addu'a Allah ya kiri mijinta.
da shari'a ta yi mu gaba daya Amin. Sannan akwai masu buƙatar addu'a wajen neman aure, kariya, wadatar arziki, haihuwa, lafiya, da zaman lafiya da sauransu. Allah amsa mana Allah ya biya bukatun gaba daya mun masu bukata Allah ya biya bukatun mu da bukatun mu.
Amin.
Allah ya samu cikin wanda yake ta a cikin wannan wata Amin.
Allah ya ba mu albarka wata Ramadan Amin.
duk abin da Allah yake bawa bayin sa na gari Amin.
Allah ya ba mu Amin.
duk abin da Allah yake kiyaye bayin sa Amin.
Allah ya kiyaye mu Amin.
Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya a kasar mu da Amin.
dukkan kasashen musulmai Amin.
bijintinu da raje-rajen hankula da kashe-kashe da sauran tsadace-tsadacen rayuwa Allah ya ɗauke mana.
Amin.
Allah ya ɗauke mana. Allah ya ɗauke mana. Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya da ƙaruwar arziki Amin.
da ƙaruwar albarka.
Amin.
Wurin da aka haifa Allah ya musu albarka.
Amin.
Wurin da za a haifa Allah ya musu albarka.
Amin.
Wurin da aka yi Allah ya musu albarka.
Amin.
Wurin da za a yi nan gaba Allah ya musu albarka.
Amin.
Duka dai Allah ya haɗa mu cikin albarka.
Amin.
Albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
Amin.
Duk bukatun mu Allah ya biya su gaba. ɗaya.
Amin.
duk mai bukata ko ya ya tuna ta ko ya manta ta ko ya santa ko bai santa ba Allah ya sani Allah ya biya bukatun ba Amin.
barka wannan wata mai albarka Amin.
barka littafin da ake karanta Qur'ani Amin.
barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai ji aka saukar da aka saukar da Qur'ani ربنا آتنا في Amin.
الدنيا حسنة Amin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا Amin.
ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملت الذين من قبلنا Amin.
ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا به آمين.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا آمين.
أنت مولانا آمين.
وانصرنا على القوم الكافرين آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين Amin.
الحمد لله الحمد لله
Oh,